الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na umdatul ahkam min kalami khairil ana wanda fadilatu sheikh al-imam al-hafiz abu muhammad abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-jamma'ili al-hanbali al-maqdisi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu shiga darasi na hamsin da tara a sabon babi babi na ainihin arriba wasar babin da zai mana bayani dangane da riba munin cin kudin riba da kuma canji na ainihin halal a musulunci yadda riba take shiga da kuma yadda ake canji na halal tun da wani lokaci ana iya samun ainihin riba a cikin canji sannan ana samun riba a wajen baki abinda ake nufi da an riba shine abinda yake karuwa ko kuma karawa a ziyada kamar misali idan mutum ya zo ya karbi bashin dubu ɗari sai a ce ya dawo da dubu ɗari da goma wannan goman me yasa aka ƙara saboda an baki baki alhali babin baki taimako ne an baki aro babin aro ma taimako ne ba dai harkokin kasuwanci ba ne ba abu aka sayo aka ƙara masa kudi aka sayar ba a cikin tsaban kudin ne to wannan ƙari shi ake kiransa riba kuma ainihin haramun ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi gargadi mai tsanani akan cin dukiyar riba kamar yadda ayoyi suka yi bayani allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون saboda haka waɗannan ayoyi kusan na kafi guda sun yi gargaɗi dangane da abin da ya shafi riba hatsari ne babba babu alheri a cikinsa tun da annabi ya tsine wa mai cin kudin riba Allah kyauta to idan mutum zai yi harkokin kasuwanci wace hanya ya kamata ya bi domin ya kauce ma riba shine ya bi hanyar karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga ciki ga hadisan da zamu karanta حديثي ندري بيو دا تمانين دا ترى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أو ها والفدة بالفدة ربا إلا ها أو ها والبر بالبر ربا إلا ها أو ها وشعير بشعير ربا إلا هاء وهاء wani hadisi an karɓo ne daga babban sahabi kuma khalifan manzon Allah wanda ya biyo bayan abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu shine Umar dan al-Khattab al-Adawi al-Qurashi al-Makki wanda Allah ta'ala ya karbi ransa a Madina bayan ya yi jagoranci na ainihin daular islamiyya na tsawon shekara goma da 'yan watanni a zamaninsa ne aka karya manya-manyan sarakuna na zalunci da kafirci a duniya a zamanin umar ɗan kasa ya karya kisra na farisa ya karya kaisar na ainihin rumawa sarkin rumawa sannan kuma ya karya mukauke na misra wanda mazu Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya riga ya yi ishara idza halaka kisra fala kisra ba'da wa idza halaka kaisaru fala kaisara ba'da yace in gwamnatocin su suka tafi sun tafi kenan ba za su sake dawowa ba to a zamanin Umar dan Khattab radiyallahu an akai waɗannan yaƙe-yaƙe na yada addinin musulunci sai dai da yake mutane da yawa sun shiga musulunci mutane iri daban-daban sun shiga musulunci waɗansu sun shigo da al'adunsu ba su zubar da miyagun al'adunsu na gargajiya ba shi yasa daga baya kai ta samun matsala eh saboda musulunci babu karantarwa akwai matsala yanzu da za mu zauna babu karantarwa ai akwai babban problem ba zai yi ba yi dole sai da karantarwa duk masallacin da zaka je ka samu babu karantarwa da community din da babu karantarwa to in kaga an yi wani abu kare baka mamaki eh amma in ana karantarwa to wata rana za ga waɗansu abubuwan za a gyaggyara su ko da kofi ne dun ba za a ce dattawa ba masu dagewa akan inna wajenna aba'ana ala umma eh mu mun samu iyayenmu da kakanninmu suna kan abu kaza da lokacin aka biya hankali wata rana za a neme su a rasa za a neme su a rasa saboda haka Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi kokari wa musulunci duk wanda bai ga darajarsa da mutuncinsa ba to ga dukkan alamu wato bai da imani ne akwai munafinci a cikin zuciyarsa eh kamar wani ne ya zo ya ce a ya kawo gulma malala aisha radiyallahu anha ya ce ya ke umma ya ke nana aisha ya ce ga waɗansu suna cewa ga wani yana cewa aike ba ba mahaifiyarsa ba ce ke ba mahaifiyarsa ba ce alhali ita matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ne fi duniya wa fil akhirah kuma Allah da kansa ya ce wa azwajuhu ummahatuhum lalle matayen annabi uwayen mu'mine ne uwayen su ne saboda haka yana ce ke ba uwarsa bace sai ta ce ba mamaki ita uwar mu'mine ne ba uwar munafikai ba kun ga sai ta juya ta ba da wata irin amsa to ana samun haka sai dai dama duk wanda zaka an karar da ke udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana za ka kira shi a natsa ne amma ka ya hankali kada idan bai karba ba ya lallabe ka kuma ya lalata maka dawanka Allah ya kyauta na'am Umar dan Khattab yace a wannan babi na riba yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce azzahabu bizzahabi zinare da zinare riban akwai riba a tsakaninsu inda har za a hada a yi amfani da su lokaci guda wajen musanye wajen canji to akwai riba illa ha'a wa ha'a sai hannu da hannu shi ne ha'a wa ha'a gashi gashi gashi gashi والفضة بالفضة أذرفا دا أذرفا ربا نما أقوي ربا إلا هاء وهاء فيقاشي قاشي والبر بالبر وين هاتين بر أنا كرمتا شعير أما أقوي بمبنشي إذا كان بر دا شعير kusangiri da ne kama a ce gero da dauro menene bambancin da ke tsakaninsu gero da dauro yana son samari ne za su ba da eh? eh? wane ne kununsa ya fi daɗi wane ne furansa ya fi daɗi to ai kaga amma ka ba da amsa daidai kuwa eh to za ga gero da dauro ba za a iya wani lokaci wanda bai san kansa ba ba zai iya bambantawa ba kamar yanzu a cikin damana ana girbe gero amma dauro da saura eh shi ya fi ƙarfi shi ya kan ɗan tura na'am to idan an samu abu iri ɗaya iri ɗaya ko su ɗaya ne to akwai riba illa ha'a wa ha'a sai dai gaki da gaki wa sha'iru bi sha'ir sai aka ambaci sha'iri shine kuma wanda muke fassarawa da acca shi ma riban illa ha'a wa ha'a akwai riba a ciki sai dai gaki gaki to anan an ambaci bangarorin kuɗaɗe guda biyu da kuma bangarorin cimaka guda biyu waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambace su suna wakiltar dukkan kudade na duniya da kuma dukkan hatsi na duniya saboda haka idan za a yi musanya a tsakani to a yi daidai wa daida kuma gashi da gashi in dai har jinsi iri ɗaya ne to tun da yanzu zinare yana da wahalar samu bari a kwatanta maka naira da naira idan za a yi musanye za a yi canje to a yi gashi da gashi abu na farko duk wanda ya ɗauko naira dubu ɗaya yana son a canza masa to a lissafa naira ɗari ɗari guda goma sai a baki ana hannun menene suke fada? ana ba da wannan ana karban wannan gashi da gashi sai dai kun san yanzu ba cika yi ba wani in ka zo kace akwai canji ne ce ce na nawa na dubu daya ina dubu dayan to ba ni sai ya karba sai ya ajiye sannan ya lissafa maka canjin sai ya dauka ya baka in ka hadu da rudadde mai shago rudadde sai bayan ya karbi kudin ya jefa a cikin akwatinsa ko kuma wajen tara kudinsa idan ya lissafa goma sai ce to ba ni dubu dayan mana ya lissafa maka ɗari ɗari guda goma ba to zai baka canji sai ce to ba ni dubu ɗayan mana sai ka ce ai na baka sai ce ni baka ba ni ba saboda ya riga ya rude to saboda gudun wannan rikici shi yasa aka ce hannun kuturu da makaku ina fata an gane sannan ɗaya na ɓangaren kuma shine mutumin da ya zo da naira ɗaya ɗayansa ko naira ɗari ɗari sabi fil da kuma wanda yake da ɗari-ɗari tsofi tukub za su yi musanye kai kana son ka yi barazana da sabi kana son ka yi barazana da sabi alhali tsofin kudi kake da su to in ka ba da naira ɗari-ɗari guda goma to za a baka ɗari-ɗari sabi kal guda goma babu ragi babu kari saboda in an yi kari ko an yi rage to an yi riba an ambata mana wannan ne saboda shi ne mafi sauki alhali babban riba wanda mutane suke mu'amala da ita ko a yanzu shi ne abinda wasu bankuna suke yi da waɗansu masu kuɗi marasa imani mutum zai je karbi bakin dubu ɗari ko dubu goma to idan ya zo biya sai ya ƙara musamman ma banki eh musamman ma banki kuma daman da yake waɗanda suka kafa bankunan da yawa zaka samu ba musulmi bane da yawa zaka same su yahudawa ne su kuma musulmi sun kashe zuciyarsu arzikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu ta baiwa iri daban-daban ba sa amfani da ita yadda ya kamata ga kuma saurin gaggawan ana son a ji daɗi ana son a yi arziki nan da nan kuma ba za a bi hanyar da ta kamata ba Allah ya kyauta amma dai wasu malamai suna cewa idan ka shiga laluran da idan baka ci baki da ruwa ba za ka mutu to sai ka je ka ci baki amma kawai don za ka aure wata bazaura eh don za ka samu ma'aikatan nan kananan ma'aikata aka suke sai su maka wani jirwaye mai kamar wanka sai ya gwada maka ya masu don za ka auri wata bazaura ko kuma saboda wata bukatanka ka je banki su baka baki suna cire kuɗin ruwa su cire kuɗinsu da kuɗin ruwa don ba ka yi sa'a ba har ka mutu har ka yi ritaya har ka mutu ba za ka rabu da talauci ba yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim tunda Allah ya ce yana kafe albarkan dukiyar riba to ba yadda za a yi ka jawo albarka cikin dukiyar riba da waɗansu yan dama dama an ba da kwangila wa mutum a local gamman ko state gamman baya da kuɗin da zai wannan kwangila sai ya je ainihin banki sai su baki baki ya yi kwangilan kuma da ruwa akan wannan kudin inda har an baka kwangila baka da kuɗin da za ka yi wannan kwangila to ka je ka sayar mana kamar yadda wannan suke ganin cewa in ka sayar ba matsala ka je ka sayar mana akan ka je ka ci baki da ruwa ka yi aikin kwangilan in ba ka yi sa'a ba ba za ka warware ba har abada saboda haka ta wajen baki da ta wajen musanye duk ana samun matsala ɗaya ɓangaren da ba mu faɗaɗa ba shine mutumin da ya zo da mudun hatsi na gero yana son a baki dauro to in ka zo da sanayya guda ɗaya to sanayya guda ɗaya ta dauro za baka saboda haka in ka zo da shinkafa da jar shinkafa da tsirara da gajeru duk matsayinsu ɗaya ne, haka ma masara da jar masara da fara da tabbare-tabbare, duka matsayinsu ɗaya ne, da ainihin dawa wanda take ƙaura da farfara da tsumbumbura da jar dawa duka matsayinsu ɗaya ne, alalin ka ɗauko da fara da ja da ainihin farfara ja ta fi tsada. saboda tuwonta ya fi danko sannan kuma jannan ita ce masu burkutu da giya suke amfani da ita eh ya za ta fi tsada ya za ta fi tsada amma ko da ba wajen burkutu da giya ba Allah ya sauwake eh ko wajen yin kunu ne da tuwo jaddawa matsayinta daban ne idan farfara dubu tamanin ne ko saba'in buhu to ita ja za ta kai ɗari ko ɗari da wani abu ma to amma ka'idan musulunci idan musanya za a yi za a yi canji daidai ba daidai wannan sanayya guda wannan sanayya guda in baka yadda ba to akwai wata hanya da wani hadisi ya ambata hanyar da za ka bi kenan amma in ba haka ba ba zai yi ba ina fata an gane to ka yi kiyasi da sauran ɓangarori duka sai hadisin abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثله ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثله ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا bimislin sawa'an ki sawa'in saboda haka babu wani kwane-kwane abu ne wanda yake a fili hadisin abu sa'idin al-khudri Allah ki tsara yadda da shi menene asalin sunansa muna yawan maimaitawa eh sa'ad bin malik bin sinan sa'ad bin malik bin sinan shine abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu wanda yana tsammanin ko jiya ma na yi bayani ya ce anna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal annabi ya ce la tabi'u dhahaba bil zahabi kar ku sayar da zinare da zinare ko dala da dala ko naira da naira illa mislan bi mislin sai misali da misali saboda wajen canji makaman sayarwa ne ina fata an gane wala tuhibbu ba'daha ala ba'din kada ku nakasa saki bisa saki ko da tsofin kuɗi ne da sabin kuɗi in dai matsayinsu iri ɗaya ne to babu wani bambanci saboda kauce ma riba wala tabi'ul wariqa kar ku sayar da azurfa shine alwarika bilwariki da azurfa kamar misalin a ce riyal da riyal ko dirhami na dubai da dirhami na dubai ko junai na ainihin misra da junai ginai na misra ko junai na sudan da junai na sudan ko kuma kudin nijar ko kasashen saifa kasashen renon faransa saifa da saifa ko kuma a ce ga kudade iri daban-daban da kowace ƙasa idan kaji akwai sunan kudinta daban na larabawa ne wani lokaci yake kama kamar nan iraki suna kiransa dinare amma asalin zahab da ake magana dinarin da ka sani amma dinare samful ne takarda ce dirhami irin na da karfe ne azurfa ne amma dirhamin yanzu takarda ce a cikin takarda take dirhami kamar na na Dubai. Sannan akwai Ginei ko Ginei, Ginei ko Ginei saboda jimun, na Misra ko na Sudan takaddu ne, kamar yadda za ka ce Riyal na Saudiya, akwai sulalla akwai takaddu. Haka ma Dala, haka ma Naira, haka ma Saifa, Saifa ma akwai sulalla ko? Eh, akwai sulalla ko? to akwai sulalla sannan akwai takaddan saifa sannan akwai yawan na china ka gani nan ma akwai sulalla akwai saifa akwai pound pound din nan shine da larabci dinai sudan suna amfani da pound amma ba iri ɗaya yake da na ingila ko kuma na misra ba kowanne nasu daban-daban ne sannan kuma ga kudin malaysia shi ma wani irin kudi ne suna kiransa ringgit ringgit sunan kudinsu shi ma haka za ga takardu da su lalla sannan akwai na singapore gaba da su can gaba da su akwai na indonesia ga kudin iran muna gani a saudiya shi ma kusan takardu ne wanda za ga an kawo dubu ashirin dubu ashirin din nan sai ga bai wuce riyal na saudiya guda biyu ba eh su ma kudinsu wani irin dungura waye eh ya dungura sosai tun da dubu ashirin din najeriya riyal guda daya dubu nawa ne riyal guda daya dubu hudu ne ko ko dubu eh to riyal guda daya to kun gani sai ka tara dubbai to balle dala dala dari dubu dari na Najeriya dala ɗari kamar ka ce naira ɗari ne ba dala ɗari kamar naira ɗari ne amma kudin Najeriya dubu ɗari da arba'in da wani abu wa yake karɓar irin wannan albashin ba manya ba ɗan sai manya su ne masu karɓar irin wannan albashi Allah ya taimake mu to don haka idan za a yi musanye إلا مثلا بمثل فمثالي دمثالي ولا تشف بعضها على بعض كركو نكس ساكي دساكي ko karku ƙara saki da saki eh shine tushifu kalma ce wanda take da harshen damu zaka iya ce tsarawa zaka iya ce ragewa wala tabi'u minha ga'iban binajidin kuma karku sayar da abin da yake nan da abin da baya nan wato idan mutum ya zo da kudinsa yana neman canji wanda za a ba shi canjin ko musanyan shi kuma babu kudin a wajen ba zai yi ba sai an kawo kowanne ana ganinsa shi ne a gaba ya ce illa ya dambiya din a wani lafazi sai dai hannu da hannu a fi lafazin illa wazanan bi wazne sai ma'auni da ma'auni daidai wa daida mislan bi mislin misali da misali sawa'an bi sawa'in daidai wa daida to a riga an gama mana saboda haka duk lokacin da za ka yi canji wa mutum ko za ku yi musanye to taimakonsa za ka yi yana da tsohon naira dubu ɗaya kai kuma kana da sabo sai ya karbi sabon ka gani taimakonsa ka don ka biya masa bukatarsa wajen yana son sabon kuɗi kai kuma ka karbi tsohon kuɗi babu ƙari babu rage to balle kuma wajen canji wannan kenan har ila yau ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر رديء فبيت منه ساعين بسائر لنطعم النبي لنطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك الله الله أين الربا أين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ تمر ببيع آخر ثم اشتري به أبين ده النبي فلا مسكينا ولا حديثنا تريبيو ده تسعين ده فيما حديث أبو سيد الخدري الله كتاره ذلك قال يتي جاء بلال بلال يا ذو Bilal yana daga cikin masu kiran manzon Allah masu kiran sallah eh a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam alhali asalin sa mutumin Habasha ne bi ma'ana baki ne black ne eh black amma Habashi mutumin kasan Habasha ne aka sayar da shi wa mutanen Makka a matsayin bawa lokacin da musulunci ya zo ya karba saboda shi bawa ne na umayya umayya bin khal lokacin da ya karbi musulunci shine uban gidansa ya kasance yana azabtar da shi tunda bawa ne baya da kima baya da daraja lokacin da yake azabtar da shi ba wanda ya sai zo yi magana kaman a ce dabban ka ce kana ta dabba kana da dabba kai ta dukanta ba mai maka magana sai dai wanda yake da tausayi zai zo ce me yasa kake haka kuma idan akwai kungiyoyi ko kungiya ta kare haƙoƙin dabbobi ba za su barka amma dai tunda bawanka ne dukiyar ka ce to duk abinda ka ga dama za ka yi abinda umayya bin khalaf ya yi kenan har aka wayi gari yakan samo buhu irin na algarara ya kunsa bilala ciki ya daure shi ba da yara su ta jansa na cikin duwatsun birnin madina yi kuma yana ce ahad ahad ahad yana ce ba zan barka ba sai ka kafirce da muhammad yi kuma yana ce ahadun ahadun ahadun bi ma'ana kulku wallahu ahad lokacin da abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu ya zo wucewa ya ga abin da ake masa shine sai ya ce ainihin umayya bin khalaf ya ce nawa za ka sayar min da wannan bawa ya ce ai daman na san za a yi haka ya tsawwala masa kudi ya ce aje a dauko kudin a bashi aka bashi kudin je kuma da ya rike hannun bilal ya ce je kana barka saboda Allah ka zama da eh ai kowane mutum da kake gani a hannun daman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka samu ko wadansu muhimman ayyukan da yi wanda kai a yanzu ba za ka yi ba ba za ka yi ba yana da dukiya bai damu dukiyan ta kare ba ba bilal kawai ya saya ba ya saye su da yawa ya yanta su ba abin da ya dame shi ya sa annabi ya ce ba mutumin da dukiyarsa ta yi mini amfani babu gori a ciki a cikin mazaje kamar abubakar bin abi kuhafa eh tun da daman farko abokai ne ya ce dukiyarsa ta mini amfani wanda babu gori ba na jin tare da jin komai zaman da dukiyan abubakar bin abi kuhaba da kuma dukiyan matarsa na na khadija bintu kuwaile radiyallahu anha don haka bilal ya samu yanci shi yasa suka kasance su ne zarada na baraje a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don wani lokacin ka sha wahala ya kamata a ce ya kara maka kwarin gwiwa da kuzari eh me yasa ƴaƴan manya suke rushewa da wuri ai sakalci ne saboda ba san wahala ba amma yanzu wani lokaci mahaifinka ya dauke ka kuje jeji sun safe bayan dumamen da kace a gidanku ko kace a gida ba za ka sake cin komai ba kai ta noma ba za ku dawo ba sai azhar kuna tafiya hanya ma kana ganin hanyar bibiyu yau a yi gobe a yi to duk lokacin da aka zo aka shiga tsanani aka ce kana da gida da mata da 'ya'ya wallahi wani lokaci za ka samu musu abinci ne su ci kai ba za ka ci ba kuma ba za ka yi gunaguni ba ba abin da ya dame ta saboda me saboda ka ɗauki darasi a can baya amma mutum yana son ya samu matsayi bai wahala ba kana son ka samu karatu baka wahala ba kana son ka yi kuɗi rana tsaka baka wahala ba wani irin mahaukaci ne wannan eh Allah ya kyauta na'am bilal wato mai kiran sallan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai waɗansu ajiyoyin da manzo Allah yake bada sahabbansa sai ya ce wane ka kula mana da kaza wane ka kula mana da kaza shi yasa babu laifiya masallaci an zo ce gashi a manin masallaci da yan kwamiti sai ce to kai mun ɗora maka social media ka kula mana kar a samu matsala kai kuma mun ɗora maka nauyin yan agaji duka har da masu shara na fi sabilillahi kara samu matsala ina dan liman to haka ke yi zai araraba eh kunga waɗannan samarin haka ake koya musu ɗawainiya haka ake koya musu kula da responsibility kuma suna yi ana ba su shawarwari kamar yadda liman zai zo ya ce a zo sallah ya ce wani ka zo ka ja mu sallah to wani koda yana kiriniya yana dan kwallo yana dan hayaniya a bakin hanya in aka zo aka ce zo ka yi limanci to za ka ga ya dan fara ragewa ya dan fara saituwa haka ake so faye to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kan dora masa habbai abubuwa daban-daban akwai wanda yake kula da abin da ya shafi kudi akwai wanda yake kula da abin da ya shafi zakkan fidda kai ko kuma baitul mali ko kuma zakka wanda ake karbowa na dukiyoyi na kuɗi ne ko na dabbobi ko kayan amfanin gona ga sunan birjik akwai wanda yake kula da kayan annabi idan zai yi tafiya in zai yi tafiya kayayyakinsa suna wajensa haka dai to bilal an bashi wani bangare na abinci yana kula da shi to shine ake ba mu labari abu sa'idin al-khudri ne ke ba mu labari yace ja bilal ila nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bi tamrin barni bilal sai zo wajen annabi da dabino barni wannan dabino yana da kyau dabino ne mai tsoka yana da girma har yanzu akwai kudin sa daban ne eh in ka je makka ko madina kace a baka dabino barni to za su kalle ka ma tukuna eh sai dai yana da fada sai dai duk tsadansa bai kai ajuwa ba in ka ga ajiwa dabinon ajiwa wannan dabinon ya yi arha to macece ne amma in dai mai kyau ne balle ya ce an sa a roba mai kyau da abin nan ina jin ma suna tarar da shi ko a iya riyal 150 ne riyal 150 a kudin najeriya nawa kenan to dubu arba'in da wani abu dubu arba'in ko dubu ina jin fa kamar riyal 100 din ba dubu arba'in ba ne ok ya dan fadi eh dabino ne bai wuce ka cusa ki a jihunka ba cikin robar amma wajen dubu arba'in ajiwa kenan wanda shi da so samu ne in ba kuɗi kake da shi ba ai a ce a kowace rana kana kana tauna guda bakwai maganin sihiri da tsafi eh ai sai kana da kuɗi kowace rana ka ci guda bakwai ko kuma kai dan madina ne gidanku kuna da lambun ajuwa to shine wanda kullun zaka ci guda bakwai amma in ba haka ba sai dai manya na cancan sama Allah ce muke mu to wancan ajuwa wannan kuma barni eh dabino ne na musamman shine wanda in ka ci guda uku kawai zaka sha ruwa ba sai ka ci abinci ba sai dai mu ina ganin zamu ci goma ma yanzu kana ganin guda goma ma zai zama a madadin maranto ai zai yi wahala zai yi wahala Allah kyauta na to dabino ne duk wanda ya ganshi sai ya yi sha'awa sa fakala lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce a'a min aina hada ina ka samu wannan shi ya san dabinon da ake da shi ba irin wannan bane yace min aina hada قال بلال سي بلال يتي كان عندنا تمر رديء يتي يا النبي a wajenmu akwai dabino mummuna a wajenmu dabino ne mummuna wa bi'tu minhu sa'aini bi sa'ir shine sai na je na sayar da mummunan dabino mudu biyu sai aka bani barni mudu daya tunda ya fi kyau ina fata an gani eh dabine suna nan kala-kala domin sunayensu da bambancinsu ya kai goma sha eh ko a nan ƙasan dabinan da muke da su da bambanci ko a nan ƙasa wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani alima ko man alima wa jahila ko man jahila eh to su ma haka ne saboda haka ya bada mumuna sa'i biyu ko sanayya biyu an ba shi barni mai kyau sanayya daya yace mun yi haka ne li nut'iman nabiyya ni anan ya sa li nut'iman nabiyyu eh akwai a cikin sharhi ya fada ya ce kalmomin daban-daban eh li nut'ima anan ya sa ko li yat'ama ko li yut'ima annabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace domin saboda mu ciyar da annabi annabi muna son mu bashi mai kyau ba za mu kawo mummunan nan ba فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النبي يتي inda zalik a yayin wannan duk da kasancewa an yi abu saboda ki ya ce awwa awwa ya ce wayyo wayyo shi ne awwa awwa wayyo wayyo ainihin riba ya ce asalin riba kenan ainihin riba ainihin idon riba kenan shi ne exactly abinda aka yi na riba ne ya ce riba ne la tafal ya ce karka sake tun da da bai sani ba ne ya haka to nan gaba kar ya sake ya ce walakin sai dai idan arata an taktariya idan kana son ka yi musanye to ka saya an taktariya fa bi tamra bi bai'in akar eh ka sayar da dabino ciniki na daban sun mashtari bi sannan ka saya da shi bi ma'ana ba ka zo da naka mudu biyu ba tunda bai da kyau to ka sayar da shi idan aka saya to sai ka je ka sayi wancan din mudu daya in kudin ya kai in bai kai ba ma ka sayi abin da ya sauwaka to sai dai a cikin wannan kaman yana gwada cewa a wajen mutumin ku yi haka ba matsala ba ne ya sa malamai suka samu sabani asalin yadda maganar take duk mutumin da yake da mudun hatsi guda biyu ko yake da ƙaura shi kuma farfara yake so ko jardawa yake so to in ka zo da ƙaura mudu ɗaya za a baka jardawa ko farfara rabin mudu ne to in an yi haka an yi riba ka sayar da ƙauranka sai ka sayi farfara kuma da so samu ne ni idan na zo da ƙaurata zan sayar ba zahararre amma ko da yana da farfara ko yana da jaddawa ba zan saya a wajensa ba sai in zo wajen Usman sai in sai kun ga an bambanta sai dai wannan hadisi yana gwada mun kaman in sayar wa Zaharaddin da mumunan ya saya sai in sayi mai kyau a wajen Zaharaddin ba matsala ba ne ina fata an gane saboda haka ko da an samu haka walau su malamai sun ce ba matsala ba ne saboda haka Zaharaddin zan zo maka da ƙaura buhu guda nawa ne kudin buhun ƙaura ba ka sani ba da saura ke nan da saura ai buhu ma yana jin kome mata biyu kome mata uku ma duhu nawa ne to to kaji fa kaji kudin buhun ƙaura kaga mutum yana wani takawa ɗaya ɗaya yana wani ɗaɗɗaga kafaɗa shi bai sani ba an ɗora masa nauyi to farfara za ta kai nawa ok kamar ma ya tsakanin su ba nisa sosai eh amma jar dawa fa ka gani za a iya samun tsakanin su da dan nisa to idan dai ɗaya ya fi ɗaya tun da wato nau'in su a nau'i guda suke amma fa da bambanci idan da kamar zan zo da dawa ina son mu yi musanye da masara wannan kuma daban yadda muka yi yarjejeniya ciniki ya fada aka za a tafi ta ce ba ni ƙauren nan dawa buhu daya ni kuma zan baka rabin buhu na ainihin masara ya kaga akwai bambanci to tun da layin masara daban layin dawa daban ya halatta kamar yadda a kudade ma ya halatta ai haka za mu samu bayani nan gaba Allah ya ce muke wannan kenan to sai hadisi na gaba an abil min hali abil min hal رحمه الله تعالى قال سألت البراء بن عاذب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف وكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وانا حديثنا أبو المنهال أبو المنهال تابعين yana daga cikin tabi'ai kuma malaman hadisi suka ce shi din nan fiqa eh amintaccen mutum ne amintaccen mutum ne suna ce shine ko sayyar bin salama sayyar bin salama abil minham tunda alkunya ce qala yace sa'altu albara ibn azib na tambayi albara dan azib mutumin madina ne da kabilan aus sahabin annabi ne yana daga cikin waɗanda suka yi bai'atul aqaba wa annabi amma kamar yadda yake faɗa yana daga cikin yara sune yaran tawagan bai'atul aqaba albara bin azib mutumin madina ne zai da bini arkam shi ma mutumin madina ne kusan kamar sa'o'in juna ne shi ma yaro ne bai da shekaru a zamanin annabi eh shi ne wanda lokacin da ake dawowa daga yaƙi ya ji shugaban munafikai yana cewa latun fiku alaman inda rasulillahi hatta yanfadu ko kuma idan mun dawo birnin madina la nukhrijannal a'azzu eh al'adu min halazal saboda haka waɗanda suke masu daraja za su fitar da waɗanda suke ba su da ainihin daraja ko kuma latun fi kowa alaman inda rasulillahi hatta yan faddo karku ba da sadaka karku ba da taimakonku ga waɗanda suka tattaru a gindin annabi har sai sun watse ku kyale su yunwa ta tarwatsa su munafikai su ne masu wannan magana to so exactly lokacin da ya ce masu daraja za su fitar da makaskanta inda an dawo madina la irja'ana ila almadinati idan har an dawo birnin madina to manya sai sun fitar da makaskanta yana nufin manya su ne makaskanta annabi da mutane su ya fada irin tadin nan ne a bayan fage sai shi zai dubi ne harkam sai ya fada ma ainihin ubangidansa ya ce ga abin da wannan ya faɗa sai kuma ubangidan ya faɗa ma annabi annabi ya ce a kira su duka aka kira zaidun aka kira shugaban munafikai ya ce ya yi taron tseren zai wallahi bai faɗa ba wallahi bai faɗa sai manzo Allah ya ce to kai yaro ka yi ƙarya ka yi ƙarya wa manya sai fashe da kuka aka ce kayi karya kawai tashi ku tafi shi kuma ubangidansa ya ce wato manya za ka rinka yin karya amma ban taba tsammanin za ka yi hakan zan yi maganinka to zuwa wani lokaci shine wannan ayar ta sauka da ayar ta sauka sai annabi ya ce a kira yaro aka kira yaro ya dafa shi ya ce yaro kayi gaskiya kafi kowa kafi su gaskiya duka shine zaidu bin arqam eh to waɗannan mutane guda biyu abil min hal ya tambaye su saboda suna bada fatawa kullum muna bayani waɗanda suke samari a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda Allah ta'ala ya musu tsawon kwana sune suka wayi gari malamai a cikin sahabban annabi saboda sun kiyaye abubuwa da yawa a samartakansu sun haddace abubuwa da yawa a lokacin babu maganar cefane ya za kai ma a yanzu muke faɗa maka tun kafin cefane ya ɗauru a kanka ka haddace abin da za ka haddace ka iya abin da za ka iya don idan aka ce cefane ya fara hawan kanka karka ɗauka akwai wani lokaci wallahi babu lokaci ana ɗaura maka aure da guda ɗaya shikenan ana kwana biyu kuma sai a zo a ce ga kanwanta ana kwana biyu sai a zo a haɗa da waɗansu ƙannenka guda biyu ma- maciya masu ci kagan maka feta na baya ba za ka ja wahala to shi kenan kai girma ya riga ya zo maka ba yadda ka iya ba yadda ka iya Allah ya kyauta to abul minhar ya tambayi ainihin albara bin azib da zaid bin arqam radiyallahu anhuma an sarfi dangane da canji fa kullum wahidin minhuma kowanne ɗaya daga cikin su ya kula yana cewa haza khairun minni amma a wani waje haza a'lamu minni haka ne ko akwai mai a'lamu eh ku duba naku musamman masu farfarin takarda ko farar takarda ni dai nawa ya sa haza khairun minni eh na'am kowannensu yana ce wannan kefi ne alheri wannan kefi ne ilimi tsakanin takwarori ne guda biyu kowanne yana girmama ɗan'uwansa kowanne yana fifita ɗan'uwansa amma ka gaban da yanzu a kwarai da gaske malami da malami wannan zai ci kafan wannan wannan zai ci kafan wannan abin da yake faruwa ke malamai suna cin kafan juna to balle kuma 'yan siyasa balle masu sarautun gargajiya inda har malamai suna cin kafan juna ai babu babu an tambayi wannan yace ka je ka tambayi wancan yafi ni ilimi yafi ni daraja da haka je ka tambayi wancan yace ka koma wajen wancan yafi ni ilimi yafi ni daraja ka tambaye shi shine haza khairun minni kowannen sabin da yake faɗi na'am وكلاهما يقول قوة لنسينا توانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للي النبي هنا أن بيع الذهب بالورق دينا النبي هنا سيدع دينار دا أذرفا أما ما تيمباكي أي ما تيمباكي abin da aka halarta shi ne idan kana da zinarin ka wannan yana da azurfa za ku iya ciniki a tsakani ku fifita amma banda jinkiri akwai fifiko amma banda jinkiri saboda haka babu riba a ciki inda riba take shiga shine riban na kai na jinkiri bari buga mana misali da kudaden da muke amfani da su eh a ce ina da dola ina da daloli sai na zo wajen alhaji zaharaddin na ce alhaji zaharaddin ko kuna hada-hada ga ga dan daloli na yana da dala ɗari? alhaji zaharaddin ya karbi dala ɗari ya gani ya ce wannan dalar mai kyau ce ba damuwa kuma a kasuwa dubu ɗari ne da arba'in da biyar ko dubu ɗari ne da hamsin sai ya mai so min da kayana sai na ce to ni ina son wato in karbi naira ne kun ga ciniki ne canji ne nake so amma ni ina da dala ta amurka alhaji zaharaddin zai bani naira ta najeriya to don an yi fifiko a tsakani babu matsala zai ce to shikenan to ka bani 150 din mana sai shi alhaji zaharaddin sai ya ce a ya ce tun da za ka sayar min da ita ce ni ma zan je sayar da ita a inda ba ka 150 ni kuma nawa zan sayar da ita ba zan samu riba ba eh kun san masu canjin kudi haka suke yi zai ce to Allah ya ta malam ka sayar mini mana dubu ɗari da arba'in kun ga ya kafce goma kenan a'a mai ta kayya kayya ya ce hawa malam ba sadaka aka baka ba zai ce a to kai kafa ɗan bakar magana eh ka zama da ka suke ba sai ce malam ba sadaka aka baka ba to shi kenan malam shi kullum yana zaune kullum komai sadaka ne ko eh shi ba zai iya taɓuka wani abu ga kansa ba sai sadaka ba zai sayar da wani abinsa ya karbi wani kudi na kasar waje ba wannan tunani bai da kyau to muka kakare dai a 145 sai na dauki dala 100 sai na baki sai yace ka bari ni kuma bari in shiga ko abin nan musulunci bai yadda da wannan ba ni fa na baki dala 100 ne katal a bisa canjin 145 saboda haka ɗari guda nawa ne a cikin dubu ɗari da arba'in da biyar eh ɗari guda nawa ne a ba fa dubu ɗaya ba ne fa da ɗari biyar dala ɗari ne da dubu ɗari da arba'in da biyar za a samu wato guda ɗari ɗari guda ɗari ne da arba'in da biyar ina fata an gane akwai fifiko ko babu to ya halatta saboda me saboda karfin kudin kowanne daban-daban to ai ba ku sani ba ma wannan dala ne idan da pound ne nake da shi guda pound ɗari to ina jin shi ya kai dubu ɗari biyu da wani abu na Najeriya haka ma wanne ne kudin nan na haɗin gwiwa eh to shi ma idan shi ne ya fi kusan da shi da famun bambancin su kaɗan ne wannan bangare ne na masu canji domin saboda a kauce mari ba ina fata an gani tun da wancan ya ambata mana na abinci da sauran abubuwa da wannan kuma gashi an ambaci na kuɗi kai tsaye na sai hadisi na 293 ana bi bakrata radiyallahu anhu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفدة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفدة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمين في حديث أبو بكر أبو بكر أنا شوى أصل سونا سكين نفي بن الحارث بن قلدة الثقفي me yasa ake kiransa abubakara kuma ya fi kahara da wannan duk kusan duk hadisansa gaba daya an abi bakarata eh musamman ma wani shahararren hadisi wanda annabi ya ambata a hajjatul wada ce inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu samawati wal arda minha arba'atun hurum eh har zuwa karshen hadisin to abi bakarata an masa lakabi ne da wannan an ce annabi ne ya yi masa lakabi alkunya da abu bakarata ya ce baban ɗan ƙaramin abin nan rakumi haka ƙaramin rakumi haka saboda a lokacin a ta'ifa ya fito yana rike da wannan ɗan ƙaramin rakumi shi yasa annabi ya ce masa abu bakarata sai wannan suna ya bi shi don ba ka je ka binciki littafin hadisai ba ba za ka ga asalin sunansa ba رضي الله عنه يتنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفدة بالفضة النبي أنا سيد أزرفا دا أزرفا والذهب بالذهب قو ديناري دا ديناري إلا سواء بسواء سيدي وديدا أبنا مكفلا شمائن نيرا دا نيرا دلا دا دلا سيفا دا سيفا sannan kuma pound da pound kamar na ingila kenan ko jinai da jinai kamar na sudan kenan ko ringit da ringit kamar na malaysia kenan ko riyal da riyal kamar na saudiya kenan ko dirhami da dirhami kamar na dubai kenan ko dinare da dinare kamar na iraki da sauransu daidai wa daidai babu fifiko wa amarana amma ya mana umarni an nashtari alfiddata bi zahab idan za mu sayi zinare da azurfa to za mu iya yi kaifashi ina yadda muka ga dama yadda kasuwa ta fada haka za saboda haka tsakanin naira da dola tsakanin ringit da saifa tsakanin dinare da dirhami tsakanin pound din london da kuma pound din sudan tun da kudade ne daban-daban to wannan ana iya samun bambanci inda ya fi ɗaya karfi to dole ya rusa ki wa nashtari az-zahaba bil fidda kayfa kuma annabi ya mana wato umunni ya ba mu dama muna iya sayan zinare da azurfa inda muka ga dama ko azurfa da zinare ko zinare da azurfa kun san kudaden su kenan a wancan lokaci kamar yadda idan zaka sayi masara da dawa ko zaka sayi gero da shinkafa ko zaka sayi riɗi da gyada tunda sun bambanta to shikenan ciniki dun ɗaya ya fi ɗaya ba matsala bane babu riba ce ina fata an gani sai dai ka'idan ita ce anan bai ambaci ka'idan ba shi yasa waɗanda suke wajen ƙala ya ce fasa ala ko rajulun sai wani mutum ya tambaye ki faƙala ya dan biyadin ya ce hannu da hannu ya tambaye abubakar ne faƙala haka za sami ku ya ce ni da yadda na ji abin da na ji ne na faɗa maka saboda shi bai ji yadan biyadin ba amma wanda suka ji yadan biyadin sun ambata mana a hadisin baya hadisin abul milhal da kuma hadisin abu sa'idin al-kudri ina fata an gani saboda haka ko da an yi bambanci to ana son ha'a wa ha'a shine muka buga misali ko da ka zo da naira dubu ɗayan ka kana neman canji to ku yi hannun kuturu da makaho wannan ita ce ka'ida amma in ka ɗauka ka mika masa bayan ya kida ya canji sai ce baka bashi ba to ko wajen alkalin musulunci aka ce baka bashi ba sai ka sake bashi ko kuma ka haƙura eh sauran bayani da shari'a kuma sai an je lahira saboda me saboda ba ce ka mika ba ina fata an gane eh tunda zai ce waye kai dan ka ka mika wani lokaci ko ka kafa shaida ma zai tsaya yana tattara da ni zai ce to ni dai ga canjin ne ni dai na baki ne to shi yasa aka ce ayi hannun kuturu da makaho wato ha'a wa ha'a yadan bi yadin hannu da hannu wannan ita ce kaida sai babun rahan wa gairi babin jingina baki da jingina ya halatta ko bai halatta ba kuma yaya ake yi asali da ya halatta za ka je ka karbi baki a wajen mutum kudin yana da kauri sai ya ce to gaskiya ni ba zan iya daukan wannan kuɗi in baka ba ko kuɗin yana da yawa ko kuma bai yarda da kai ɗari bisa ɗari ba sai ya ce ka bani takaddun gidanka ka bani takaddun motarka ka bani takaddun filinka zai rike a matsayin jingina zuwa lokacin da muka yi yarjejeniya in ka kasa biya a sa gidanka a kasuwa ko filinka a kasuwa ko motarka a kasuwa ko abin jinginan a kasuwa musulunci ya halatta wannan saboda kada ta kura mutane shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته